أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يدع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أما بعد إخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yi wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya kadarta mana haɗuwa a wannan yammaci na asabar a yau muna ashirin ga wata na rabi'ul akhir shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar wanda ya dace wa hudun watan sha ɗaya miladiya ta dubu biyu da ashirin da uku za mu yi darasi na goma sha tara a cikin littafin hirasatul aqida mun tsaya daidai farkon safaha ta tamanin da hudu inda malam yake mana magana akan gaba ta biyar wadda take magana akan abin da ya shahi cewa manhaji na magabata na kwarai sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama da waɗanda suka biyo bayansu da kyautatawa manhaji ne wanda yake cike da haɗin kai da tabbatar da abubuwa sannan kuma da samun yaƙini a kansu malikaci a daidai lokacin da za ka samu duk wanda zai saba wa karantarwar magabata to za ka samu cewa manhajinsu akwai cin karo da juna sannan kuma za ka samu alidiragu abu ne wanda yake ba zaunanne ba har kullum ana yi ana ƙara ta'adili ana mudifi abubuwa za mu tashi gaba ta shidda wadda ita mala yake mana magana tunda duka muwazana ne yake yi yana auna mana tsakanin manhajin magabata na kwarai sannan kuma da manhajin ma'abuta bin son zuciya da kirkire a da suna addini to abu na bakwai na shida sadisan malicin minisimati ahli sunnati alwala'u lil mu'minina wa hubbu salihin wa ta'zimu qadri sahabati wal ulama'i a immati dini malici iya daga cikin simat as-simatu ya'ni al-alamatu iya daga cikin alama ta ahlus sunna wal jama'a mabiya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine alwala'u lil mu'minin jibintan lamarin dukkan wani mutum wanda ya kasance mai imani ne zaka ji cewa kana kaunar shi kana son shi saboda imanin da yake da Allah subhanahu wata'ala to wannan shine manhaji ko kuma tsari na sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a kan haka manzan allah ya karantar da su za ka samu cewa suna fifita ɗan'uwansu a kansu sannan kuma mutane ne waɗanda ba su da ananiya ba su da son kai sannan kuma suna ta faman wani alheri yadda ya same su to ya samu ɗan'uwansu mai imani wanda wannan kuma shine jibinta alwala'u lil mu'minin sannan kuma wa hubbus salihin iya daga cikin dai alama ta mabiya annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama shine son mutanen kirki duk mutumin da yake mutumin kirki ne to wajibi ne a gare ka kaso shi saboda ana gina so da ƙi da suna addini idan mutum ya so allah ba zaɓi kake da ba dole ka so shi idan mutum ya zama to yana son allah dole ka so shi idan mutum ya ƙi allah dole ka ƙi shi mi yasa saboda kin Allah da ni to wannan wani abu ne wanda yake wajibi dole ne akan mutum mai imani alwala'u wal bara'u yakunu lillah da so da ki ana gina su ne dan Allah in an so Allah ka so mutum in mutum ya ki Allah ka ki shi mali ce wa ta'zimu qadri sahabati wal ulama'i a'immati din wa ta'zimu qadri sahaba sannan da girmama matsayin sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama dukkan mutumin da yake mabiyin sunna to za ka samu cewa yana girmama su abubakar su umar su usmanu su abdurrahman ibn auf su abu ubaida amir ibn jarra da sauran waɗanda suke sahabbai na kusan mutum dubu ɗari da wani abu waɗannan dole ne a gare ka ka so waɗannan bayan Allah kuma ka girmama matsayin da Allah ya ba su malice wal ulama sannan kuma da malumai wanda suka tayi akan tafarkin waɗannan sahabbai malice a immatid dini jagororin addini to iya daga cikin alama ta ahlus sunna mutun ya zama to kenan yana son dukkan wani mutum mai imani ba ma so ba kadai Allah ya ambata mana cewa wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman banda ma so sai ka rika addu'an cewa Allah ya gafartawa waɗanda suka gabace mu da imani wannan shine abin da yake hakikanin imani ba ka zo ba ka rika kushe sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da ƴan shi'a suke yi malin cewa min simati ahalil ahwa iya daga cikin alamomin ma'abuta bin son zuciya alghillu keta ala ahli sunnati akan ahli sunna ko ka ce kyashi ko ka ce ake kiran shi da suna bakin ciki da suke nunawa akan waɗanda suke ma'abuta bin sunna ne duk lokacin da wani ya zaƙulo wata sunna ana ƙoƙarin a tabbaka ta to iya daga cikin alaman ɗan bid'a mutumin da zai huto ya nuna huto na hutun shi akan abin da ake kira akan shi me yasa saboda la'alla ba shi ya fara faɗi ba me yasa saboda ba haka aka saba ba me yasa saboda ya za a yi a ce wane ne ya hudo abu kaza ba ni ba kuna makamancin wannan to kaga daga lokacin da a harakar addini ya zamanto kai ko a harakar rayuwa duk mutumin da ya dora kanshi a saman irin wannan turba kaga shikenan ya tabi yayi asara to malaci iya daga cikin alamar yan bid'a al-ghillu ala ahli sunnati nuna kiyashi da hasada akan ahli sunna wa sabbi salafi da zagi ko kuma aibanta magabata na gari wa lamzihim sannan kuma da zumbin su nuna su iya daga cikin ɗabi'ar ɗan bid'a ko kuma mutumin da yake ma'abucin bin son zuciya to yana jin keta na wanda yake ahli sunna ne sannan kuma duk inda ya samu dama zai caccaki wanda yake ma'abucin sunna ne malice wa min zalika iya daga cikin alaman haka yace ta'anihim fi ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama sukan da zaka ji wasu 'yan bid'a suna yi wa sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 'yan bid'ar rafida ko za su aibanta Abubakar su aibanta Umar su aibanta wane ne malice aw ba'dihim ko kuma wasu daga cikin sahabban wa lamzihim lis-salafi haka kuma da zumbensu da suke yi game da abin da ya shayi magabata yana da su sahabban da su waɗanda suka biyo bayan sahabban duka sai a hada ya zama to ana aibanta su mali ya ci ahlul hadisi wa sunna ma'abuta hadisin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ma'abuta sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam mali ya ci wa ta'ayirihim ta'ayir shine aibantawa wa sabbihim da zagin su wa bugdihim sannan kuma Allah da kiyayya da za ake nuna musu aw ba'dihim ko kuma a nuna wasu daga cikin su kiyayya malice wa min zalika tasmiyatihim ahlus sunnati iya daga cikin alama haka za su rika kiran waɗanda suke ma'abuta bin sunna sai kira su da suna hanabila hanabila a ce kai abu kaza wannan kai kuma su ai hanabila ne alhali hanabila ai musu gina kansu ba a matsayin cewa su ne hanabila sai ƙarƙashin ƙur'ani da hadisi lasiyama daula ta saudiya a yau akan mai suke mazhaba ta ahmad ibn hanbal ahmad ibn hanbal wanda kuma shine imam ahlus sunna imam ahmad afwan imam ahmad shine imam ahlus sunna to sai a aibanta ku a ce ai kai wannan ku kyale su hanabila ne kamar yadda a yau wani zai kirayi sunan wata kungiya saboda ya aibanta maka addininka alhali kai wannan kungiya ba addini bace a wajenka addininka musulunci ne bal inna ma kungiyar za ta taimaka maka ne akan tabbatar da manuhohin tunda an daddasu an karkasu an ciccuru kowa ya ma kai shi irin nashi suna sai ka ce a ku dakata mu za mu gusar da dukkan wata bid'a za mu tabbatar da sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shine izalatul bid'a wa iqamatus sunnah kawar da bid'a a kawar da ita duk abin da mazalla bai zo da shi da suna addini ba a maida shi gehe wa iqamatu sunna a tsayar da sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yin sai aibanta ka da wannan suna ce kai kyale shi dan kaza ne ko kuma kyale shi kaza ne alhali me ake dubawa a duk lokacin da kake neman gaskiya ka dubi abin da aka bada a matsayin dalili ba mutumin da ya magana ba abu huraira allah ƙara yarda a gare shi shaidan ya karantar da shi ayatul kursi yugo idan yana neman kariya daga daga shaidan ya zo ya karanta wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da shi akan cewa sadaqaka wa huwa kadhub mazalla ya ce gaskiya ya faɗi maka amma shi ki magareci ne to wajibi ne duk idan kana neman awo da zaka auna addini ka auna shi akan dalilin da aka bada amma haka ake saboda a bugar da hankalin mutane a ce kai wannan ai kaza ne ku kyale su kuna makamancin wannan malai ya ce an wahabiya ko kuma a ce a waɗannan ai wahabiyawa ne saboda kawai a kumtata wa ma'abuta bin sunan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma inda za ka gane al'amarin nan shi wannan mutumin da yake kira akan sunna ba fa yana kira bane akan gidansu shi kuma wanda yake aibanta su ne yana cewa wannan wahabiya ne kaza ne shi kuma yana kira ne akan baban shi da kakan shi walai su min al-islami fi shay su kuma ba komai a cikin musulunci yana kira ne zuwa ga ya za a yi gidansu yayi kyau ya gyaru yanda baban shi ya zama kaza dole shi ma kaza ne shi'tum am abaitum ko kuna so ko ba kwa so ko kun yarda ko ba ku yarda ba sai ga wani tsari ne wanda tasalsul yake bi ka duba kaga tsarin addini ba tsarin gwamnatin gargajiya bace ba jagoranci na addini da jagoranci na al'umma ba tsarin gargajiya ba ne ba ba cewa don kai ka zama kaza dole ɗanka sai ya zama kaza babu wannan kaga a lokacin da mazala salasala ya yi wa fati mazala da ya rasu da aka tashi ɗora khalifa wa aka ɗora abubakar siddiq abubakar siddiq inda tsarin gargajiya ne mai za a yi sai a ce fatima za a ɗora ko ba haka ba inda ita ce iya ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam amma mazalla tun yana rayuwa musu ishara daban-daban akan cewa shi abubakar din nan dai wa yaqballahu illa ababakar eh Allah ya iya nuna kowa sai shi abubakar kuma sahabban suka suka yi ittifaki akan shi manzalla kuma yayi magana cewa la tashtami'u ummati ala balal al'ummata ba ta haduwa akan abin da ke bata ne to kaga tsarin addini ba tsarin gargajiya bane baranka taranka ce dole yanda kai ka zama dole danka shi ma haka ne shi ma wani haka ne babu laihi ya yi karatu ya zama mutumin kirki alhaka shi tsakanin shi da Allah amma a zo a dasa shi akan wani matsayin dole sai an yi kaza wanda shi ne abin da addini bai rada shi ba to za ka ga wanda zai kira zuwa ga bid'a zai zai aibanta ahlus sunna ya mushi wani sunan da zai sa ya naffara mutane saboda ya kori mutane kar ma ku saurare su wannan wahabiyawa ne haka suke wani to wannan kaga iya daga cikin simat malaci iya daga cikin alamomin dan bid'a ya rika aibanta ahlus sunna da wasu kalmomi dan ya naffara mutane ya kore su ya nuna cewa ai abin nan nawa ne zuba haka nan bane ba kakka yarda wani ya maka wasa da addininka dan adam da zai rayu a duniya bai yada wani abu mafi tsada agla shay fi hayatika shine addininka shay komai tsada da ka kakka yarda wani ya zo maka wasa akan harkar addini ya maka wasa akan komai amma banda harkar addini saboda haraka ce wadda in ta yi kyau to ka dore in ko ba ta yi kyau ba ya yaudare ka ya cuce ka ya ha'ince ka to za ku je gobe kiyama da kai da shi kuna tsine wa juna a gaban Allah subhanahu ta'ala a daidai lokacin da wannan abin da za ku bai da wani fa'ida Allah ce qala li kullin du'fun kowanne ɗaya daga cikin ku iya da limkin nashi azaba Allah kare mu da haka mutun ya ya shagala ya ajje hankalin shi ya duba bautan Allah subhanahu ta'ala akan dalili kaka yin rawani ya dora ka saman abin da shi manuhan shi ne ko son zuciyar shi ko na makamancin wannan abu na biyu mala ya ce jafa'uhum lil hadisi wal isnadi wa ahlihi galiban suna nuna jafa'i shine rishin kulawa rishin mutuntawa ga abin da ya shahi hadisi da isnadi sai a ce ai malam wani mai ce ka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza ya daga cikin alaman dan bid'a sai bace maka ai malam wani ba haka yace ba kaga yanzu duk kiran da ahlus sunna zai zai kira akan me akan abin na manzan Allah a barna kowa sallallahu alaihi wasallam to kaga wannan abanuwa ga dukkan mutumin da yake musulmi kaga ya kamata ya kama wannan abin da runguma saboda nashi ne a ce maka kabar kowa ka rike manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ai magana ta riga ta gane saboda wannan hanyar ita ce hanyar da babu shakka ko kokonto a kanta ubangiji subhanahu wataala ya ambata wa in tudi'uhu tahtadu idan kuka yi wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam biyayya kun shirya automatikiyan babu zancen ja ko wani bincike in dai ka mishi biyayya ka shiru haka ya tara sahabbai yake cewa za ku shiga aljanna ga baki ɗayan ku sai wanda ya kiya suka ce amma cin Allah wa zai ki manzo ce ga ka'ida wanda ya muni da'a ya shiga aljanna wanda ya saba muni ya kiya kenan kai da kabar ga na manzo Allah kace ka kama na wani shi zai sadar da kai shi zai kai ka kaga tabbas ka kama wata hanya wadda zaka wahala ka bata rayuwarka ka bata lokacinka sannan kuma ƙarshe zaka bige da nadama Allah kare mu abu na uku kalbihim wa taqawulihim ala al-a'immatil ulama zaka ji kareraki at-taqawul shine ka faɗa ma mutum maganar da bai faɗi ba ka ce wani ya ce kaza alhali bai hudu ba to za ka samu irin wannan kuma da yawa a ce malam wani ya ce kaza a wuri kaza wani zai yi ƙarhin jur'a har ya ce maka a cikin littafi kaza sai ka je ka duba littafi sai ka ce a ƙarya ne la sai ma shi'a dan ya faɗi magana ya jingina wani littafi ya jingina wani malami ka je ka duba littafi ka ga cewa babu wannan magana babu ita babu alamar ta ƙarya ne yake shi yasa ibnu taymiya yake cewa hum akdhabun nas yace ba wanda ya kai dan shi'a ƙarya su ƙarshe ne shi sa suka har abin da ya tsatsa a cikin zukatan suka tuhumi sahabban manzo Allah akan ce abubuwan suka faɗi ba haka nan bane ba me yasa saboda sun gina addinin su aka abin da ke karece karece takawul alal a'immatil ulama akan jagorori waɗanda suke malumai masana addinin Allah malaman suke na Allah malai ce gaba ta bakwai yattasimu kathirun min ahli al-ahwa'i bi mawqifihim al-ada'i ala al-mukhalifina wa min zalika waɗanda suke ma'abuta bin son zuciya su siffanta da mawukifinsu na nuna ƙiyayya tare da duk wanda ya saba musu idan ka zo ka ce ai abu kazan nan bid'a ne to shikenan taqumu dunya wala taqud za a tashi ai ta maganganu ai ta rigingimu me yasa saboda an ka ce a ajjana wani ai aiki da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama to kuma sannan ba haka nan kuma za su nuna ƙiyayya makura ba sa wasa kuma sannan layar kubu na fika illan wala zimma kawai dama suke so su samu in suka samu daman da za su caccake ka ko ta magana ko ta kaza ko ta kaza wallah za su yi kuma adawa su zai bayyana karara kuma an yi waɗannan abubuwa da yawa duk mutumin da yake ta akan bid'a to lalle tabbas yana nuna kiyayya ga mutumin da yake ahlus sunna ne malai cewa min zalika daga cikin irin waɗannan musallai mawaqifihim yace ma'al mukhalifina ijmalan tattasimu bil gururi wa ta'ali matsayar matsayar dan bid'a game da wanda ya saba mishi yana siffantuwa da bil gurur rudi ya ruɗuji yake shi abin da yake kawai daidai ne wa ta'ali da nuna da nuna kai wal istihanati bir ra'yi al mukhalifi da rena ra'ayi na mutumin da ya saba mishi sannan kuma wa sahibihi wa tadyiqi zulman wa udwanan da ƙoƙarin kumtata mushi saboda zalunci da ƙetare iyaka zai nuna cewa ai su abin nan da suke kai haka ake uwaye da kakanni don mi yau za ka zo ka ce za ka sake musu shi zai nuna maka kai da ka ce ai na manzan Allah ka zo da wani abin da tashin duniya ya zo haka zai nuna maka zai nuna maka cewa lalle abin nan da ka zo da shi kana so ne ka tada zaune tsaye alhali shi ko shi tada zaune tsaye shi da ya yi da'awar cewa a zo a yi na wani abu sabanin abin da mazala sallallahu alaihi wasallam ya so da shi sannan malaka cewa wal ilzami bil batili bi ghairi bayyinatin sannan zai kokarin lazumta maka abubuwa na banza ba tare da wata hujja ba sai ya samu wani dan mafaka kadan sai ya labe sai ya nuna cewa wannan shine dalilin shi sannan kuma in wace irin kaya zaka kawo ko hadisi ba zai sallama ba me yasa saboda iya da irin nashi mawkifi da position da ya doka na cewa su suna kan abu kaza sai dai duk abin da za a yi a yi amma dai matsayi kaza su akan shi suke to wannan kaga kuma babu zance abin da shayi addini idan mutum yana da irin wannan tunani malai ce wali zalika najidu ghalibahum za mu samu da yawa daga cikin su yatanakkaruna lis-sunnati suna inkarin sunna sai a karanta hadisi sai ce ba haka malam wane ya ce ba a yau ko da sunan mazhabanci akwai masu wannan tunanin a ce manzo Allah sallallahu alaihi ya ce kaza ya ce ai imamu Abu Hanifa ko imamu Malik ko imamu Wani ba haka yi ba to idan ana maganar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa yake maganar wani babu yake cewa ɗaya daga cikin sahabbai Abu Huraira yake ce akhsha an tanzila alaikum hijaratan minas sama yace wallahi ina ji muku tsoron ruwan duwatsu ya ce a kulu lakum kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ta kulu na kala abubakar umar ya ce ina ce muku manzan allah ya ce kuna ce abubakar umar sun ce idan ana maganan manzan allah sallallahu alaihi wasallam wake ka maganan wani babu da haka babu wani mutum wanda za a ce magana shi da magana manzala sun ci karo kuma a rika hira a ɗauki magana shi sai dai a watsa magana ka ta manzala ita ce tsayayyar magana za a yi kire ita mala ce ta nakaruna li sunna suna inkarin sunna sannan kuma wa yudhiquna ala ahliha suna kumtatawa ma'abuta bin sunna wannan kuma ala muhtala ala ala ala madal usur haka yake faruwa duk lokacin da suka samu daman da za su kumtata to za su kumtata sai dai in daman ba ta samu ba malice abu na biyu yabtadi'una albid'a wa yukaffiruna mukhalifaha za su kirkiri bid'a kuma su kafirtar da wanda ya saba mata ka dauki khawarij kaga sun kirkiri abubuwa min indiyatihim daga wajen su su sai suka ce to duk wanda bai imani da wannan abin ba kahuri ne haka ko haka suka yi suka ta kona mutane suka ta kashe mutane suka ta abubuwan suka yi kaga bid'a ce suka kirkira kuma suka kafarta duk wanda bai bi ta bai bi ta ba dole inil hukmu illa lillah haka suka ambata ko suka ce ai dole zawa za ai babu zancen darura babu zancen kaza babu zancen kaza alhali inda suka karanto qur'an da suka karanto wannan ayar sannan kuma akwai ayoyin suke ba da uzuri ga mutumin da Allah subhanahu wataala ya bashi dama irin haka in ba to yabtadi'una albid'a za su kirkiri bid'a sannan kuma wa yukaffiruna mukhalifaha duk wanda ya sa'a bid'a na sai su kafartar da shi malai ya ce au alal naqid min zalika ko kuma abin da yake cin karo da haka fa ba'dhum la yufarriqu bayna sunnati wal bid'a zaka samu wanda bai iya bambanta tsakanin bid'a da abin da yake sunna ne wala bainal imani wal kufr ko kuma abin da yake kafirci ne da abin da yake imani ne haka zai rika gwama ya soje guda kuma yana kiran mutane zuwa ga abin da yake addini ne ka'ida ta tahiya akan addinin Allah duk abin da bai zama addini ba to kai baka da ikon da za ka iya ɗauko shi a matsayin addini dole ka tsaya tiris ka ga mi Allah ya ce mi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambata dole ka auna abin ka ɗora shi a saman mizani mal ya ce ahlu sunnati fa hum bihamdillahi ahlu insafi mal ya ce ma'abuta bin sunna godiya ta tabbata ga Allah su ne ma'abuta insafi idan ka ce al-insaf shine yin adalci Allah ce wala yajrimannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu yace i'dilu huwa aqrabu littaqwa koda kun saba da mutun kaka mishi kage karka yi mishi adalci ka mishi adalci abinda yayi na gaskiya ka ambata inda aka saba kuma a saba maliki ta sune ma'abuta insafi wa tawadu sannan kuma da kankantar da kai kaga malami ya kai malami amma bai doki kashe wani abu ba amma sai ka samu wani a gehe wani ya ɗan jika wani jikan ma bai yi ba amma kuma kawai sai ya fahama kanshi ya ɗora kanshi ya rika wani shige da wani hawa da wani wane ne dole ya zarra a cikin zukatanku ya sa a cikin zukatanku ku yarda cewa shi wa malami ne kuma a cikin malama shi na daban to wani alama ce ta bid'a daga cikin magabata maganar karantarwa ba akwai wanda idan yana karantarwa ya ga majalisi ya kai majalisi ya kan kama wallahi wani sai hijira bar garin idan ka ce malin ya ce yana ji yana ji wa zuciyar shi tsoron wani abu amma a yau fa hawa kala kala tun ya sa kaza ya sa kaza a rika wannan zubi na malam bai ne kaga wani irin zubi malam min al-fawq ila tahat da sauran simat makamantan wannan shi al'amarin da ya shahi addini ‘yan uwa al'amari ne alaƙa tsakanin bawar ubangijin shi kawai ya za a yi kasar wannan kirki a wajen Allah wanda ta ce magana ya za a yi ka zama na kirki a wajen Allah shi ne abinda kullum za ka rika tana bakanka karka rudu duk wani magana da wani magana mutumin zai faɗi ko wani matsayi da za a yi ƙoƙarin a ɗora ka aka kuna makamancin wannan waɗanda duka tawafi ne duka gurur ne ruɗi ne haƙiƙanin abin da yake faruwa Allah shi ne masanin shi ta kakka yarda wani ya ruɗe ka ya ɗora ka sama wani abin da yake ba daidai ba haka kawai a ruɗe ka cewa ku ku ne ulama ku na makamancin wannan har ka ga mutum da sunan malamta yana saba wa abubuwan da ya tabbata karantar manzalla ne manzalla ya hana kaza amma mutumin da sunan malami ko sai aikata wannan aikin bal hasari ya ma kira da yayi da'awa akan shi manzalla sallallahu alaihi wasallam yake cewa man ahabba an yatamassala lahu ar-rijalu qiyaman fale ta bawa maƙaruhu minan nan duk wanda yake so in ya zo wuji a yi ta a tashin mushi yana jin wannan abin a cikin zuciyar shi zala ce zaɓin da zai zauna a gidan wuta amma la'alla za ka iya samun wani wanda ya da'in ilm yana da'awar ilimi ko malam ta kuna makamancin wannan wani almajirai ma zai tura a wajen su yadda daga ya zo wajen za su tashi su ca kuma ba ku an karba kawai sai kun ji ku a tsaye saboda abubuwan da suke protocolat ne dora su ake wannan duka ya halatta mutum ya san yadda zai yi wanye da Allah lafiya wannan ce magana duniya da yadda aka dora ka aka kuzuzuta ka aka yi wane duka aikin banza ne yau aka ce ka mutu ko kai baka mutu ba kai wani rishi la ya same ka kawai jefa ka za a ci gaba mancewa za a yi da kai la qaddara Allah Allah ya jarrabi bawa misali Allah kiyaye da cutar da misali za ka yi wata ko wata biyu a kwance za ka ga iko Allah in a likita kake in a ina kake inda aka yi zuwan nan na sati aka je aka zo aka je aka zo ana wane ya jikin nashi kawai daga nan manta da harakoki kawai za a shiga kawai kai ka sani ka takan ka shikenan duk wannan sha'abiyar da kake nema da wannan mabiyan da kake nema kowa shiga harakokin shaƙiya ne ka wannan wa a duniya ina ga a wajen Allah subhanahu wataala ka biya mutane su zuga ka kai abin da ba shi ba ka saba ma ubangijinka subhanahu wataala da sunan kuma abin da yake addini ne kuma ƙarshe kai za ka hallaka Allah kiyaye mali ya ce ahalu insafin wa tawadu dole mutum ya siffanta da siffa na kaskantar da kai kankantar da kai don Allah mazala sallallahu alaihi wasallam man tawada'a lillahi rafa'ahu Allah inna Allah auha ilayya an tawada'u Allah yayi wahayi zuwa gare ni inji mazala sallallahu alaihi wasallam akan kowa ya ajje kanshi hatta la yatafaddal ba'dukum ala ba'din aw kama qala kar da wani ya rika jin cewa yahi wani malati wa ishfaqin wa rahma zaka samu manhaji na ma'abuta bin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama manhaji na tausayawa ana ta da'awa ana ta kira ana ta wa'azi ba gajiyawa ayi bannan ai masu banna su yi banna kuma a komo ai ta wa'azin ba abinda za a fasa me yasa ake da wannan saboda ishfaq saboda tausayawa mutane a ceto su a huddo su daga cikin halin da suke ciki to haka kuma wa rahama da tausayawa malai ce wala yukaffirun mukhalifa bayan da za a yi mutumin da yake bin sunna ya kafirtar da wani ya dan ya saba mashi limujarradi kaunihi mukhalifan saboda kawai ya saba maka ka ce kai a garin nan an kai magana ba wanda sai tanka in ko wani tanka sai ka ce to kahuri ne ana samu yan bid'a suna haka yan bid'a khawari sun yi haka nan duk wanda bai shigo cikin tahiyar su ba suka ce kafiri ne to mutumin da yake bin sunna baya haka in kaga ya dora kaulasar na kafirci to illa bi dalilin sai da dalili na shari'a kuma sha ba ta'yini ba zai aiki kaza kafirci ne yawa sai ya so kowa ya saba kai shi gani wannan aikin haka kake ko ba haka kake ba in haka kake kama kanka da kanka hukunci in ko ba haka kake ba alhamdulillah shi yasa hatta takfir muayyan kafirtar da mutum ta hanyar kama sunan wane kaburi ne alhali kuma yana ra'ayi ba san ba abin da gobe za ta yi ba san ba abin da in an jima za ta yi alqulubu baina usbu'aini min asabi'ir rahmani yuqallibuha kayfa yasha manzo Allah sallallahu alaihi yake cewa zakatan bayi suna tsakanin yatsun ubangiji yana juya su yanda ya ga dama al'amari ne a hannun Allah kai abin da ke kanka shine ka faɗi hukunci aiki kaza da abu kaza kafirci ne an yi so kuma babu zance ka kama sunan wani inda ba kafirci bai wani abin da ya mutu akan irin su misali fir'aun da ake ambatawa irin su ubay ibn khalaf ko irin su abu jahal da sauransu wanda ya kafirta ya tayi akan haka nan kuma akan wannan abin ya mutu wannan daban amma mutum yana rayu baka kafirta shi baka dora mishi kaulatar da sunan shi shi sai dai ka ce aiki kaza kafirci ne wannan kuma shine manhajin ahlus sunna yawa malike cewa kenan wannan shine manhaji ko kuma tsari ko kuma tahiya na abin da ya shahi mabiya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi yasa magabata har kullum duk abin da yake bid'a bid'a bid'a nan da ake wani suna kyamar shi Imam Malik Allah ƙara Allah ƙara rahama gare shi yake cewa kana yuqalu la tumakkin za'igal qalbi min udhnika ka duba kaga Imam Malik me yake cewa yace karka ba da dama ga mutumin da yake karkacecce dan bid'a karka ba shi kunnanka karka ba shi kunnanka ya rika duka maka awar suke kawai hayaniya ne shubaha da dattin da yake cikin zuciyar shi gaba ɗaya ya tafke su a saman kunnanka karka yarda la tumakkin za'igal qalbi min uznika yace fa innaka la tadri ma yu'alliquka min zalika baka san irin abin da zai rataya maka bayan haka nan daga saurara shi sai ka shiga cikin hayaniya kuma irin saurara irin waɗannan mutane da sun bar addini abu usman annisaburi yake cewa man amarra alhawa ala nafsihi yake cewa babbaka bil bid'a aw naqa bil bid'a dukkan mutumin da amarra alhawa ya zartar da son zuciya akan kanshi yake cewa naqa bil bid'a zai yi furuci da abin da yake bid'a ne in dai zaka sa son zuciya to tabbas maganganunka duk sai sun zama maganganun da suke na bid'a ne Allah kare mu maliki cewa gaba ta taminan gaba na takwas min usuli ahlil ahwa'i wal iftirat iya daga cikin gimshikin ma'abuta bin son zuciya da abin da ya shahi rarraba kan jama'a saboda duk mutumin da ya zo da bid'a shine ya raba kan jama'a mutane suna tahiya kanan nasu ummatan wahidatan sai ka zo da wani abin da ya raba kansu ka ce kaza ka kirkiri bid'a kaza sai ka ja wani bangare ka kirkiri kaza ka ja wani bangare to mutumin da zai zo ya ce a kafu a kan na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama wanda shi ke kokarin haɗa kan jama'a sannan yan bida a taron kansu babu yadda za a yi su tahiya guda kowa tahiya sheki kuma kullu hizbin bi ma ladaihim farihun kowa na sheki ba ko da kaga sun zo sun haɗa kai to da Allah ana so a yaƙi sunna ne to a lokacin za a haɗa kai na wucin gadi daga lokacin da ya zamanto kuma an gama wannan rigima sai a koma kuma rigima irin na cikin gida babu yadda za a su haɗu saboda ƙirƙire ne kai za ka iya ƙirƙira ni ma zan iya ƙirƙira sai a samu wani daga gehe shi ma ya ƙuro ya ce tun da wani ƙirƙira ya wani ma ƙirƙira ya ni ma mi zai hana ƙirƙira shi ma sai ƙirƙire ta shi gobe da shi bi allah a sake samun suwa su yi haka shi yasa manhaji na abin da ya shahi bid'a wani abu ne wanda yake mai wahalar al'amari kuma yana rikitar da bayan Allah yana sabke mutane daga asalin addinin Allah zuwa ga abin da yake tunani da ra'ayin wasu mutane malaci al-khuruju ala a'immatil muslimina wa jama'atihim iya daga cikin tsari da usul na ma'abuta bin son zuciya shine huto na huto ga a'immatil muslimina jagororin musulmi za su huto su nuna halin rashin da'a manzon sallallahu alaihi wasallam yayi jan hankali akan shugabanni ko ba ka ba manzala ke cewa ko da an dora muku wani mutumin da kuna ga bai kamata ya zama shugaba a cikinku ba amma inda ya tabbata cewa shugaba ne to dole ne akan kuma shida hutu na hutu da shugaba ba manhaji bane na karantar wani addini wani abu ne wanda yake da alaka da tsare-tsare irin na demokradiyya a ce kuna da yanci ku hutu ku yi jerin gwano ku yi jerin wa addini babu jerin gwano babu jerin gwano da sunan kaza kawai abubuwa in sun kai sun kawo abu ya gagara ya zama tarkatarka tsakanin ku da shugaba ku kai karan shi wajen wanda ya dora shi shi ne ubangijin shi mazala salasalin ya faɗi wasu ya faɗa wasu abai haka yake cewa za ku samu wasu jagorori waɗanda umara tunkirun wanda za su rika aikata abubuwan da kuke inkarinsu ko kuma asara wanda za su rika fifita kansu da wanda yake kusa da su game da abin da ya shahi dukiyar al'umma sai sahabbai suke tambaya ya ma'aikin Allah a lokacin yaya zami mazala ke cewa addul ladhi alaikum duk abin da kuka san haƙƙin shugaban nan ne akan ku dole ne ku sabki haƙƙin shi da yake sama kanku ku mushi biyayya ku mushi da'a kar ku aibanta shi kar ku yi kaza sai suka ce haƙƙin mu kuma fa mazala ke cewa sallallahu haƙƙin ku kuma ku roki Allah to wani shi ne ta addini duk abin da ya zahi billahi azim aku bawa daga cikin bayan Allah mutum ɗaya wanda zai iya adda matsalar gaba ɗaya ta ƙari kuma Allah yana can wani gehe wani kote wanda ba munazil wanda ba a ma san ba akwai shi yana irin Allah Allah kuma ya juya komai daga cikin bayan Allah akwai mutumin da man aqsama ala Allah la abarra rantsuwa zai yi da Allah cewa Allah sai an juya kaza sai an sabke wani an tsora wani kuma abin zai tabbata kuma a cikin kuna ga ba kowa bane ba la'alla sallama ma an yi kuna ga cewa wannan yana mutane da sallama saboda wani mutum ne wanda yake ash'asa akhbara wanda ba kowa ba ana ga bai da tuwahi mai kyau bai da shige mai kyau bai da wane ne bai da wane ne bai da alaƙoƙi da mutane manya manya awa shay min qabila aza amma kuma a wajen Allah sune aji tabarakallah a da haka iya daga cikin manhajin a ahalus sunna wal jama'a babu hutu na hutu game da abin da ya shafi shugabanni ko kuma aibanta su ko a irin fada da ake yi da tsarin addini babu wannan ko a irin fada da ake babu wannan maliki cewa wastihlalis saifi ya daga cikin manhajin waɗanda suke ma'abuta bin son zuciya yan bid'a halatta takobi sai su yi hutu na hutu da shugaba kuma su zare takobi akan shi su yaƙe shi malai cewa haza manhajun ghalibun fihim wannan manhaji ne wanda ya yawa a cikin yan bid'a wa min simatihim al'amma iya daga cikin alamomin su wanda suke mafi mafi girma hutu na hutu ga shugabanni ba ka aka yi ba yanzu ka dauki yan khawarij yan bid'a na khawarij me suka yi hutu na hutu suka yi da shugabannin da suke musu mulki ko ba ka ba sun yi hutu na hutu a cikin Najeriya wasu a nan cikin Nijar da sauransu yan ta'addan da ake magana ta'addan ta'addanci wanda bai cikin tsarin musulunci ba bai cikin tsarin musulunci jihadist wane ne wane ne bai cikin tsarin musulunci wani wani tsari ne aka yi saboda wasu manuhohi amma al-islamu bari'un min hada islam bari'un min hada kuma yanzu ai mutumin da yake da awa musulunci mutumin da ya nudukin kalma ta la ilaha illallah baka samu wani abu na shirka ba kai tsaye a gare shi sai ka mushi al-kufrul jama'i sai ka kafirta kowa ka shiga harkarka daga bakka shakka yana musalla a musallaci ka samu shi bom ya mutu wanda kan bid'a ne daga cikin tsarin su da alamar su yin haka nan da daga makami a lokacin kayan su harami suke cewa lokacin zubar da jini ya kusa ashe magana suke jinin su ne zai zuba kuma da jinin abriya mutanen da basu ji basu gani ba Allah kare mu malace fahum la yarawna lis-sultani ta'a suna ga cewa wai mutun dai yana jagora babu zance a mushin da'a ko biyayya sannan wala ya akhuzuna bi wasiyatin nabi sallallahu alaihi wasallam bi sabr ba sa ruko da wasiyar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi akan cewa ku yi hakuri mazalla ke cewa in darabaka wa akhadha malaka ko da shugaban nan ya bige ka ya kwace dukiyarka mazalla ce kai hakuri saboda ja da zaka yi aibin da zai iya biyowa baya da rigimar da za iya yi tana da yawa kuma za a iya salautar da rayuwar mutane da yawa duk mutumin da yake shugaba ne ba abin da za a yi mishi jayayya bane malace bi sabri ala zulmi wal jawri wal asarati yake cewa minal wali al-muslim dole mazala salasa ya mana wasici akan mu yi hakuri akan zalunci wal jauri da ƙetare iyaka wal asara da rubda ciki da dukiyar al'umma minal wali daga jagora al-muslim inda ya tabbata musulmi ne musulmi ne yake muku jagoranci sai zamanto zalunci ƙetare iyaka a kama na rihiya a rihiya haka kawai saboda zalunci yi abin da ya ga dama ba wanda ya sai tanka mashi mazala ya mana wasiya akan cewa mimi mi haƙuri kuma duk yadda abu ya kai ya kawo lokaci gare shi ran da Allah ya rubuta mashi karewa karewa zai wallahi malaci wali zalika saboda haka kana ba'du salafi wasu daga cikin magabata yusammi suke ambatawa kullu ahlal ahwa duk wani ma'abutan bin son zuciya kawai suke musu sunan cewa khawarij ne khawarij masu kafirta musulmi a dalilin wani aikin banna da ya aikata ya yi sata ko ya yi ƙarya ko ya yi annamimanci ai kaga wannan ka ba'iru zunub ne sai ya ce wannan mutumin ya kafata kuma jini shi ya halatta su da su ne khawarij mali ce gaba na takwas min simati ahlil ahwa iya daga cikin alamomi na ma'abuta bin son zuciya alama na tara tasi'an mali ce al-israru ala bid'ihim illa nadira al'israr shi ne naci ala bida'ihim ala bida'ihim akan bida'su sai mutum ya nuna nacewa su haka suke yi kawai a ga dalili ka zafa a wani dalili ka yi shafa su bida'su haka suke kuma haka za su wani shi al'israr nacewa ala bida'ihim akan bida'su malace bai na kausai ne illa nadir sai dai ɗan abin da ba a rasa ba shi yasa duk mutumin da ko bid'a yake in tsakanin shi da Allah yake to da izinin Allah mutum sai ya fahimci gaskiya amma wanda a mu haka muke yi kuma haka za a yi kenan wa in yara kullu ayatin la yu'minu biha babu zancen imani ba ba ka ka mushi aya ba ka sake mushi abin da yake kai ko kuma ka mushi hadisi ka sake mushi abin da yake kai to wannan da wahala yake fahimtar gaskiya to ana samu ɗaiɗaiku waɗanda mutumin da zaka ga yana yi ne tsakanin shi da Allah in ma bid'a ce yake tsakanin shi da Allah haka yake yi to duk ran da ya ji gaskiya da izinin Allah sai ya bar bid'a ne ya kama gaskiya mali ce fala yahtaduna ila al-haqqi was sunnati ba sa shiryuwa zuwa ga abin da yake gaskiya da tafarki na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama mali ce fahum mimman qala Allah fihim sune waɗanda Allah mai girma da buwaya ya faɗa a kansu قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا Allah kare mu Allah ce shin bazan ba ku ba faɗa musu shin bazan ba ku labari ba akan waɗanda suke asararru ta bangaren da ya shahi aiki sun yi aiki sun gashi an yi ta wahala an yi ta abubuwa amma da aikin asara na aiki wahala ce kawai kamar da ke cewa tuki banza kai kana tsammanin ka kai waje kaza ashe kai a nan kake daga inda ka fara nan baka ma motsa ba allazina dalla sa'yuhum waɗanda ya bace kai kawansu da kokarinsu duka ya lalace fil hayatid dunya a cikin rayuwar duniya amma wannan kai kawan suke yi su wa hum yahsabuna suna tsammanin cewa annahum yuhsinuna sun'a cewa suna kyautata aikin yana ga cewa da gaske yake wannan aikin nashi na bid'a to ko da yayi ba zai samu lada ba wannan aya malamai suna kata akan duk mutumin da zai bi son zuciyar shi ya aikata abin da yake bid'a ne saboda za ka yi aiki ka gaji amma babu lada me yasa saboda ba wanda ya saka Allah bai saka ba manzan da Allah ya turo bai maka tsarin bauta wa Allah akan wannan tsarin ba kai ne kawai a yau ka tsara wa kanka ko kuma ku kuka haɗu gungu ku ko ɗan garinku ko ɗan angoku kuka ce za ku yi kaza tun da dai kuna da yawa to dole Allah kalle ku wallahi babu wannan duk abin da yake ba addini ba ko ku nawa ne kuka yi shi ba ruwan Allah da shi kar ka taɓa kallon cewa ai to ai wani ma yayi to ai wani ma yayi ko da wani yayi ubangiji su watsa ya ambata mana cewa inda za ka yi da'a ga mafi yawan mutanen duniya za su batar da kai daga tafarkin Allah wa in tudi akthar man fil ardi yudilluka an sabilillah kenan ba ma'auni ban na daukan gaskiya ko daidai abin da ya shahi yawan mutane abin da zaka duba shine dalilin da ya sa ka aikata wannan aikin in bakar dalili wallahi ba kanka lahiya allazina dhalla sa'yuhum wanda kai kawansu duka ya lalace a na gidan duniya suna tsammanin ko cewa su wasu na kyautata abin da yake aiki ka aiki kan zaman zaka samu lada babu lada me yasa saboda ba Allah cike ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun duk wanda aikata wani aiki ko wani irin aiki ne babu wani umurnin mu akai to wani abu an mera maka abin ka ibnu rajab al-hanbali yake ambata cewa wannan hadisi da kake gani man amila man ahdasa fi amrina hadha ma laysa minhu yace iya ɗaya daga cikin hadisai guda hudu wanda addini yake tafiya a saman su me karanta da kai wannan hadisin duk abin da ba addini ba to ka tattara ina ka ina ka kautar daga cikin shi in ku addini to ka bauta wa Allah kan wannan tsari kaga duk wani abin da yake haƙƙin bawa an gama huta daga ciki Allah sabkar da Qur'ani ya aiko da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi bayani duk abin da ya kamata a yi bayani kawai ya rage ga mutumin da zai aikata aikin da aka ka ruku abin da mazala bai yi ba ba addini bane ba diyan da kake ga iya da kyau malika cewa ashiran abu na goma min simati ahli al-ahwa iya daga cikin alaman ma'abuta bin son zuciya yace kasratul kalami yawan surutu fi ma la ya'nihim cikin abin da bai shahe su ba wa ma laysa min ikhtisasihim daga cikin abin da bai kebance su ba la siyama balantana ma fi umuri dini wal aqidati a cikin al'amarin addini da aqida wal iktsari min hashwil kalima al kalamiyat sannan kuma da rara ko kuma kace hashu shine abin da shara shara na abin da shahi zance kawai zancen da za a zo ai taibe da wani amfani malai ce wa mil kutubi wal musannafati wal rudud na bangaren da ya shahi wasu littafai da za a gani da wasu musannafati littafin da aka sannafa wal rudud da abin da ya shahi raddi kaga mutum ya bata lokacin shi wani ya bata rayuwar shi gaba daya yana raddi akan abin da ke gaskiya ne baka iyawa baka iyawa ka shafawa kanka ruwa tun da wuri ka bi ka huta amma baka iya mai da gaskiya kowane ne kai duk yanda kake da karhin mulki ko kake da ƙarhin mabiya ko kake da ƙarhin dukiya kowane irin ƙarhi Allah ya baka baka iya faɗa da gaskiya ya ishe ka abin misali kawai ka duba shawa da abin da suka tanada da abin da suka yi tanadi da irin matsayin da suke kai su suke da gari su suke da ta cewa dukkan wani wani abin da za a kai a kawo su suke da wannan abu amma ƙarshe ya aka kwashe da su sai ga salama zara salasar ya zo buɗe garin maka shekara ta nawa ta takwas manzala yana cewa wanda ya shiga gidan abu sufiyan fahuwa amin wanda ya shiga gidan shi ya rihe fahuwa amin wannan mutane da suka hijira a ɓoye a ɓoye amma yau ga sunan sun zo sun riƙe linzamin garin kuma ko shi ne ba a zubda ba babu wani rigima da aka yi mai girma ubangiji ya tabbatar da nasara akan masu imani me yasa gaskiya ce duk mutumin da zai riko da gaskiya rai ba daɗe Allah sai ya bashi gaskiya kuma Allah sai ya bashi rinjaye ka duba annabi Musa alaihi salatu wassalam lokacin da ya shigo fada fir'aun shigowar shi da shi da annabi harun su biyu suka shigo amma da mutum nawa suka wuta da yawa bayan an zo an yi ƙurayya ta ɓangaren da ya shahi dalili an kada fir'auna wanda suka zo don su ba ma tsarin fir'auna kariya su masu sihirin ko suka ce amanna bi rabbil alamin rabbi musa wa harun fir'auna ya ce amantum lahu qabla an adana lakum ya ce inna haza la makrun makartumuhu fil madinati litukhriju minha ala fa sawfa ta'lamun za ku sani karshe kaga waɗanda suke bokayen nashi kai tsaye da saka abinda annabi Musa ya saka ce wannan ba bokanci bane ba saboda su suka sa abinda ake cewa bokanci wannan al'amarin ya wuce bokanci wani abu ne min indillahi daga wajen Allah suka sujada suka ce sun yi imani kaga inda akwai rabo da hankali me ya kamata fir'auna yayi shi ma su tun da ya yarda wannan ba domin in shi ba ne ba shi yasa yasa aka yi cigiya aka yi shela a cikin garuruka daban-daban a zo da ƙwararrun masu sihiri ga wani ya zo yana so yana mun sihiri da aka zo aka yi waɗanda ake ji da su ake takama da su ɗaya suka yi mi suka zube kai da suka ce sun yi imani da annabi musa ta gana haibis shi amma giya mulki ya ɗauke shi bayan su su annabi musa sun huta shi ma ta taro ina shi ina shi biyu baya an zo bakin ruwa Allah wahayi zuwa ga Annabi Musa alayhi salatu wasalam an idrib bi asaka al-bahra fanfalaqa fa kana kullu firqin qad al-azim suka suka shiga suka huta sun huta sai da fir'aun ya shigo tsakiya eh sun shigo kowa da kowa ya shigo Allah sai wahayi zuwa ga ruwan akan cewa ya haɗe yana haɗewa kuma shi kenan magana tarihi ta ƙari fir'auna ya zama tarihi har yau har yau ya zama tarihi me yasa saboda ya yi faɗa da gaskiya kuma duk inda kake ka duba gani duk wanda ya ce zai rigima da gaskiya wallahi sai ya kaskanta saboda ba a faɗa da gaskiya a zauna lafiya wanda ka'ida ce ta ubangiji kai kai tsammanin wani da wani a kai ka kalli wani da wani ka kalli gaskiyar take tare da su kai kana kallon su a rene da tsini ido kana musu kallo a karan hancinka alhali waɗannan mutanen su ne a wajen Allah subhanahu wa ta'ala in ajin tabarkalla ko mi Allah wannan gaskiyar da yake tare da su amma kai kana kai kake da kaza kai kake da mabiya kai kake da wane ne za mu tsaya mu yi ruwa da tsaki ba za a fahimci kaza ba yau ina kake an fahimci kaza kana zaune kana kallo da idanka ko da a wasu sunna haka nan ne Allah haɗa gidan shi yana ta karewa yana kakkarewa yanzu ya gashi ɗin shi ya fahimta wa jikan shi ya fahimta wane ne shi ya fahimta kamar ta tsohuwa a can wajen mu kullum ina muna muna wasa da ita ke ca ita ai zan ca a ce wani ɗanta ya fahimci sunna bai taso ba tana zaune ta aura ma wani shi su da biyarta ta aura ma wani yana aihun ɗa na hadu sai ya sa mashi al'usaimin lazimi abu ne gaskiya ce in abu gaskiya ne kawai ka bi shi shine zaman lahiyanka kuma kace za ka yi rigimar shi kana bata maka kanka lokaci ne Allah shirya da makarantar da ya ku annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ita malik ya cewa al wa quwwatu gaba ta nauce kade mu aiwa wa min al kutub wal musannafat wal rudud walidhalika tasamat kutubuhum wa musannafatihim wa a'malihim yake cewa bi qillati al barakati wa qillati al fa'ida da haka za ga duk wanda yake ma'abucin min son zuciya ne wani zai za ka iya da kuwar da zai iya wallafa littahi ya allafa littahi amma sai ga littahi bai da wani albarka bai da wani amfani me yasa saboda hayaniya ce a ciki wani da gaske amma sai ga littahi dan kararrami da yake an sa mishi gaskiya sai ga Allah ya rubuta mishi karbuwa malice hadi ashar gaba ta goma sha ɗaya min simati ahli ahwa iya daga cikin alama ta ma'abuta bin son zuciya malacin hirsihim kwaɗayin da suke da ala na shirin bida a kan yada bida tabbas wani haka nan ne kaga abin da yake bida shi ne abin da yake ƙoƙarin ya yada sunnonin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sun fi dubu amma ba za ka ga yada ɗaya a cikinsu ba amma fa duk abin da yake son zuciya ne ko bid'a shi da aka kirkira to wannan shine abin da za a rika ta karewa ana ta tsare-tsare ana ta kaiwa ana kawowa malaci wa kowace ta'asirihim fi man yukhalituhum sannan kuma da ƙarhin tasirin da suke daga duk wanda zai cakuɗu da su ƙarshe in bai hankali sai sun ɗar sami wannan abin da yake bid'a ce ya kwada da gaske shi yasa malamai suke cewa la tusahib la tusahib ahlal bid'a kar ka abokanci mutumin da yake bin tsarin son zuciya dan bid'a saboda kai ma sai ya dosa na maka Allah kiyaye malaci wa lizalika saboda haka taksuru isti'mal istimalatihim lil amati wal ghawgha'i wad dahma da haka zaka ga mafi yawanci ana bin bayan su al'amma ga magarin mutane eh ga magari a ce aka za a yi addini ne shi an kare bai saurara akan cewa me dalili akan aikin kaza ya kamata a ware dalili amma ma'abuta bin son zuciya mu suke daga an ce kaza shi kenan hesu lafiya mata da yara ai malam wani ya ce kaza to malam wani ko da ya ce kaza dole sai an tantance abin nan da ya hudu haka nan ne ko ba haka nan bane ba in haka nan ne sai a yi biyayya in ko ba haka nan bane ba ajiye mushi magana shi bal hasali ma a samu su fi'a na jama'a su mushi nasiha shi ma ya tashi daga wannan tunanin ya komo tsarin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama malika ta alil'amati wal ghawga da dukkan wasu batattu wadahama da waɗanda hankalinsu yake cikin duhu na rashin fahimta addini sai ga mutum a kidime amma kawai mi shi dai kawai abu kaza kuma wannan bid'a su akan za su kai zai tsaya ya ba ta kariya ya wahala iya wahala amma hujja babu dalili malaka wa ashabul matami wa ushaq shuhra za ga kuma daga cikin ma'abuta tahiyata waɗanda suke ma'abuta bin son zuciya ashabul matami waɗanda suke mutane masu kwaɗai wa ushaq shuhra da waɗanda suke neman shahara sai ga wani lokaci kaman wani tsari na ubangiji sai ga an yi wani gungu in ka duba duka sai ka ga ashabul matami wane kwaɗayin kaza yake wane kwaɗayin kaza yake sai su zo su haɗa ƙarfi da ƙarfi a kan haka za su yi suna kallon mai abin da suke samu suna kallon abin da suke kalata a ce musu abu kaza ya saba wa sunna amma ba za su bari ba me yasa saboda ɗan tere su da yake cikin abu yau aka fasa kaza mi za mu ci mu eh ko kuma ne ce ai abincinmu ne haka wani ambata har a garin nan yake cewa kai malam wani dan kana da sana'a yomu aka ce a barka zarto mi zamu ci ya gina rayuwar shi akan haka Allah kiyaye wa ushaq shuhra da waɗanda suke neman shahara da bayyana eh duk inda zai zama to inda zai je a hudo shi to can zai tayi to kai ka zo da wasu nawaya na cewa dole sai ka bayyana sai ka zo ka ga waɗanda suke ma manya-manya a cikin tafiya kowa ta kan shi to dole ka sauya shi ka eh idan kana tunanin kaza sai ka zo kaga abin hakikanin shi ka wannan abin baci yiwuwa da ma har yanzu aure kaza yake ne shi nan kai waje kaza ushaqu shuhra mal yace wa qad yastajibu lahum hadhihi alfi'at bi sur'atin yace inda alfit inda alfitna aw inda alfitan haka kuma waɗannan za su iya amsawa ma'abuta bin son zuciya da gaugawa a cikin dukkan wata fitina sai a tada wata rigima ko wata fitina sai a kira mutane a kai sai ga kai tsaye sun amsa saboda ba su da wani ma'auni ko wani tubarau da suke gane kaza ne gaskiya kaza ne ba gaskiya ba malaci wa inda gurbati as-sunnati wa ahliha sannan kuma zaka samu a kadaitaka ko kuma bakunta na sunna da ma'abuta bin sunna sannan mafi zaka ga cewa su ne mafi mafi zamantowa kadan gaba ta goma sha biyu malaci min simati ahli al-ahwa iya daga cikin alamomin ma'abuta bin son zuciya at-ta'alum wal gururu nuna sani da girman kai da yake ta famin ta'alumihim iya daga cikin nuna saninsu za'amihim annahum a'rafu min al-ulama'ir rasikhina fi din sai yayi da'awar cewa wannan kuma ka duba kafafen sadarwa la sai wa facebook za ga wani mutum da la yazinu jaraha bu'udatin fil ilmi fil ilmi shar'i idan ana magana ilimin addini wallahi ko yau nufi fike sabro bai da amma yau to ce ai ibnu taymiya kaza ai wani kaza ai wani kaza miskin ya ta'alum nuna cewa kaza alhali ba kaza bane ko kuma kaza mutum yana ta faman ya za a iya ci gyaran wani a cikin gyaran da zai ci ma anan hannu zai afka wani bannan da ta mahi wancan kuma ta'alum malike cewa za su rika inkari suna suna raya cewa su suka yi ilimi sama da malumai na addini waɗanda suke sanannu alamar da usur wanda kuma ya tabbata suna kan tsarin magabata na ƙwarai ne tun daga sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama malai cewa annahum jadiruna bil qawli wal hukmi wal ijtihadi ma qillati ilmihim wa jahlihim bin nususi sannan kuma suna ga cewa su suka yi cancanta ta hanyar su yi magana su yi hukunci su nuna ijtihadi tare da karancin iliminsu tare da jahiltar nassin qur'ani da hadisi tare da jahiltar qawaidul istidlal ka'ida ta kafa hujja a addinance wa usul ijtihadi sannan kuma da asalin da ake gina duk wani abin da ke ijtihadi ne ba su san wannan ba amma suna gaugawan ba da hukunci akan addini malai ce bal bari dai inna ghalibahum fil haqiqati min ashabil jahl al murakkab kai da yawa daga cikin su ma jahilai ne murakkabai me jahili murakkabi shine allazi la yadri wala yadri annahu la yadri bai sani ba kuma bai san cewa bai sani ba a haka kawai a kidibi haka yake tafiya to malai yake wannan sunan al-jahlul murakkab yace wa min ghururin iya daga cikin ruduwa da suka yi wa khidlanihim da tabewa da suka yi zannihim zaton da suke cewa annahum yansuruna al-islama wai suna kare musulunci ne bi manahijihim dalla da wannan manhajin nasu na bata wa maqalatihim al-mubtada'a sannan kuma da maganganun su suke na bid'a ne haka zaka samu yana da awon addini yake kare ashe addini yake rusawa saboda abin da yake hodi duka abin da yake ba daidai ba gaba ta 13 malaki ta min simati ahli al-ahwa'i iya daga cikin alamomin ma'abuta bin son zuciya wuqu'ihim bainal ghuluwi wat taqsir suna afkawa tsakanin in aka ce a tsaya anan sai sun gitta sun ta sannan kuma inda aka ce a tsayan nan wani lokaci sai su kasa kawo wajen amma kuma sai su rika yayi min wasu bid'o'i ko suna ƙara maka su su kuma ga yadda aka ce su kuma sun kasa zuwa wannan wajen at-taqsir wal ghulu malaci fa kullu ahli al-ahwa'i kharijun an manhaji al-i'tidal duk wani dan bid'a da mutumin da yake bin son zuciya zaka samu ya huta daga manhaji wanda yake na daidai malaci fa minhum firaqun ittasamat bil ghulu wat taqwa wat tanaqqu zaka samu wasu kungiyoyi wanda sun siffanta da al ghulu wuce gora da iri a cikin komi ya rika ba malami shi wani abin da na rizina wanda ba a ma kowa sai Allah in kai magana sai ya ce ai addini ya ci a girma malamai ni yayi guluwi yayi ya wuce gona da iri wattanaqqu at-tanaqqu shine abin da kira shi da suna at-tashaddud da tsanantawa inda ko bai kamata tsanantan ba malice kal khawarij kaman yan bid'an khawarij wa shi'a da yan shi'a wa ba'd al-mu'tazila da wasu daga cikin mu'tazila malici wa ukura ittasamat bil taqsiri wasu kuma daga cikin sun siffanta da mi at taqsir takaitawa ya kamata a kai wuri kaza to kahin su kai wuri su tsaya kamar suwa al murji'a kamar al jahamiyya wanda suke raja kawai duk mutumin da yace yayi imani magana ta riga ta kare in kace ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah an gama kai sallah ko baka sallah ba kai aikin da'a ko baka aikin da'a ba magana ta kaga wannan taqsir ne mali ce wa salisa wasu kuma kason na daban jama'at bainal qulubi wat tafsir sun hada tsakanin azarbabiya da wuce gona da iri a cikin al'amarin addini wat tafsir kuma wani bangare sai kaga inda ake so bangaren sunna a kawo dai kaza ba su kawo ba mali ce ka sufiya kamar dariku na sufaye wa aktharul mu'tazila sannan kuma da mafi yawancin waɗanda suke ta akan tsari na bid'a ta al-mu'tazila to waɗannan mutanen da maliki ambata mana duka iya daga cikin abubuwan da yake muwazana don ka gane ka tantance miye abin da yake na sunna ko miye abin da yake ba na sunna ba shi dai waɗannan abubuwan da malaki ambata mana dole ne ɗada mai ɗauke su a matsayin mi cewa ma'aunin da za ka auna abin da za ka bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala da shi ya zama to za ka bauta wa Allah ne akan tsarin da Allah ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ba tsari ba na abin da ke son zuciya ko mun gada ko haka ake yi ko haka aka saba ko kuma wani makamancin wannan Allah shirya da mu karantar da yaku annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ita bidal qadri kifaya sai zaman to sai mu tashi gaba ta 14 insha Allah ta'ala اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله